ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى جوات جمادى أولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jara'ul afham fi fadli salati wa salami ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khairil anam wannan shi ne karatunmu na na tara hadithu abi talhat al-ansari nan ne ko malam yace wa amma hadithu abi talha amma hadisin abu talha al'ansari ɗan madina faƙalar imamu ahmad fil musnad imamu ahmad ya fari a cikin musnad ya ce haddasana shurai ya ce shuraihu ya ba mu labari haddasana abu ma'ashar ya ce abu ma'ashar ya ba mu labari an ishaq daga ishaq ibn kab dan kab ibn ujra dan ujra an abi talhat al-ansari daga abu talha dan madina qala yace asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman tayyiban nafsi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi da safi cikin cikakken farin ciki yura fi wajhihi al-bishr ana ganin walwala da abin nan da jin daɗi abin nan cikin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah asbahata al-yawma tayyiban nafsi yau ka tashi da safe a cikin cikakken farin ciki wa yura fi wajhika al-bishr kuma ana ganin walwala da jin daɗi a cikin fuskarka Ƙala manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ajar, ya ce haka nan ne, a tani atin min rabbi ya ce wani mai zuwa ya zo mani daga wurin malici na azza wa jalla mai girma da ɗaukaka. Faƙala sai ya ce, Man salla alaika min ummatika, duk wanda yi maka salati daga cikin al'ummaka salatan, salati ɗaya. كتب الله له بها عشر حسنات Allah subhanahu wataala zai rubuta mai lada goma da wannan salatin guda da yayi wa maha anhu kuma Allah zai karkare mashi ashara sayiatin zunubai guda goma wa dafa'a anhu ko wa rafa'a lahu ashara darajat kuma Allah zai daga mai darajoji guda goma waradda alaihi mitlaha kuma Allah subhanahu wata'ala ya maida mai irin salatin da yi wannan hadisi ne ingantacce duk wanda yi salati ɗaya to zai samu wannan falalan lada goma ya fi zanubi guda goma a ƙara mutum daraja goma kuma Allah ya mai salatin kuma irin salatin da kai mu manzo Allah Allah ya maka kuma ga wannan lada ka samu goma ga zanubanka goma an yafi sannan ga darajoji goma an baka abu talatin ka samu sannan kuma ga salatin Allah subhanahu wa ta'ala ga mutumin da ya salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama حدثنا أبو كامل ما ليتي أبو كامل يبام الأباري حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يبام الأباري an sabitin daga sabit an Sulaimana daga Sulaiman maulal Hassan ibn Ali wanda yake ‘yantaccen bawa ne na Hassan ɗan Ali an Abdullahi bin Abi Talha daga Abdullahi ɗan Abu Talha an abihi daga baban shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rana mana ya fito masahabbai alhali wato walwala da farin ciki ga yanan ana gani a cikin fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu wa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna nara surura lalle mu muna ganin farin ciki da murna bi waje ka cikin fuskarka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu atani malaku mala'ika yazo wurina fa qala sai yace ya Muhammad ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama yurdika shin bai yarda da kai ba ma'ana bai sa ka ka yarda ba anna rabbaka azza wa jalla yaqul lalle malicinka Allah subhanahu wata'ala yana cewa innahu la yusalli alayka ahadun min ummatika lalle babu wani mutum da za yi maka salati daga cikin al'ummarka illa sallaitu alaihi ashran sai ni ma nayi mai salati guda goma wala yusallimu alayka ahadun min ummatika kuma babu wani mutum da za a yi maka sallama daga cikin al'ummaka illa sallamtu alaihi ashran sai na mai sallama goma qala aliyun qala bala yace yawa yace bala haka nan ne ina so ina son in sa in yadda da haka to kaga wannan ma yana nuna in kai salati da Allah zai maka goma in kai sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai maka guda goma wannan ba hadisi ne ingantacce duka suna bayanin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa rawahu an-nasa'i kuma imam an-nasa'i ya rawaito shi min hadith ibn al-mubarak daga hadisin dan mubarak wa affan da kuma affan an hammad daga hammad wa rawahu ibn hibbana ابن ابان ما يروي توشي في صحيح اجن صحيح ايضا من حديث حماد دغ حديث حماد wannan hadisai ingantattu ne cikin su bayanin da ke akwai shine bayanin falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam roman da zaka samu da ladar da zaka samu da matsayin da zaka samu in kana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama guda fa in kai ga abin da zaka samu to ina ga mutanen da kullun sai sun yi da yawa wani kullun sai ya yi dubu kullun sai ya yi manzala salati so dubu sallallahu alaihi wa sallama sai ka samu wannan falalan to masu yin dubu nawa za su samu Allah ya sanya mu a cikinsu hadithu Anas ibn Malik hadisin Anas dan Malik wa amma hadithu Anas ibn Malik malan yace to hadisin Anas dan Malik wa qala an-Nasa'i imam an-Nasa'i cewa yi akhbarana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad dan al-Musanna ya ba mu labari an Abi Dawuda daga Abu Dawuda haddathana Abu Salama yace Abu Salama ya ba mu labari wa huwa al-Mughira ibn Muslim al-Khurasani shine Mughira dan Muslim dan Khurasana ana bi Ishaqa daga Abu Ishaqa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yarda Allah ta kala tabbata ga Anas dan Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace ko kuma annahu sami'ahu yaqulu ko haka ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man dukirtu indahu duk wanda aka faɗi sunana a wurin shi falam yusalli alayya bai mani salati ba bal yusalli alayya nam man zukirtu indahu falisalli alayya duk wanda aka faɗi sunana a wurin shi to ya mani salati wa man salla alayya marratan duk wanda ya mani salati shudi daya sallallahu alaihi ashran to Allah subhanahu wataala zai mai salati guda goma ima wannan ingantaccen hadisi ne wannan duk mun yi shi can baya haddathana isaq bin ibrahima wani isnadin da daban yace isaq dan ibrahim ya bamu labari haddathana yahya ibn adam yahya dan adam ya bamu labari haddathana yunus ibn abi ishaqa yunus dan abi ishaqa ya bamu labari haddathana burayd burayd ya bamu labari ibnu abi maryam dan abu maryam an anas daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqulu ya ji anas yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan duk wanda ya mani salati kwara daya ko shudi daya sallallahu alaihi ashara salawatin Allah zai mai salati goma wa hatta anhu ashara sayyi'atin kuma Allah zai yafe mashi zunubai goma wa rafa'a biha ko wa rufi'a biha ashru darajatin kuma da wannan salatin za a kara mai darajoji guda goma wannan kamar wancan ne da muka fara karantawa malam yace wa rawahu al-imam ahmad ayyau imam ahmad ya rawaito shi il musnad a cikin musnad an abi nu'aym daga abu nu'aym an yunusa daga yunus wa rawahu ibn hibana ibn hibana ma ya kara rawaito shi fi sahihi a cikin sahihin shi an al-hasani daga hasan ibn al-khalil dan khalil an abi kurayb daga abu kurayb an Muhammad ibn Bishir al-Abdi daga Muhammad dan Bishir al-Abdi an Yunus daga Yunus wa illatuhu ma ashara ilayhi an-Nasa'i illan dake cikin hadisin shine magana da Imam an-Nasa'i ya nuni zuwa gare ta fi kitabihi al-kabir a cikin littafin shi babba anna Makhlada ibn Yazid cewa illa shi ne makhlad ɗan yazid muna ganewa ko shi ke da illa cikin isnadin hadisin warawahu kuma ya rawaito shi an yunus daga yunus ibn isaac dan isaac an buraidi bin abi maryam daga buraidi dan abi maryam an hasan daga hasan an anas daga anas wa hadal illa ko wa hadhihi illa wannan illan la taqdahu fihi shay'an ba ta yin suka komai a cikin hadisin muna ganewa ku me yasa malam yace li anna al-hasana saboda hasan wannan din wanda yake riwaya daga Anas dan Malik la shakka fi sama'ihi min Anas ba shakka cewa lalle ya ji hadisi daga Anas ba wannan hadisin kadai ba da hadisan da yake rawaitowa daga Anas duka ya ji su muna ganewa ko domin wannan shi ake ce mai ittisali sanad yana cikin ittisali sanad haduwar sanadi ka ji ga malamanka ko ka ji ga wanda ka ce ka rawaito da gare shi dan ka ce daga wani to sai an bincika an gani shin ka ji da gare shi ko ko kawai faɗi ne kai ka ce daga wani a ilimin hadisi haka nan ne kana iya zamani da mutum ba ku haɗu ba saboda mi sai kana Nijar shi yana Indiya ya ne za ku haɗuwa ya za a yi malamin maraɗi haɗu da malamin Indiya shi ba kuɗi gari ya hau jirgi ya je wurin shi ba ya ce kuma ya gaya mashi ka san abin yana da wahala kuma shi ba tasowa ya malaman Indiya suna zawa nan suna shigowa nan ba su zauwa nan sai yan fina-finai suke shigowa nan ta sa a mita ba ta suke zuwa nan wa yana ba cikin malamai nan da awa ne shi zakir naik ba malami yana cikin malamai masu kokari suna musuluntar da mutane amma akwai malaman da ake magana ko malamai waɗanda ko takalminsu bai kai na ilimi ba kasar indiya amma dai shi ma malami ne bakin bakin abin nan din shi kuma yana kokari Allah ya saka mai da alheri wa qad saha malan yace ya inganta sama'u burayt sauraron burayt ibn abi maryam min anas daga anas aidan kuma dai hayyo shi ma burayt dan abi maryam shi ma ya ji hadisi daga anas dan malik hadal hadisi wannan da hadisin da muke karantawa farawa ibn hibbana ibn hibbana kuma ya rawaito shi fi sahih a cikin sahih shi wal hakim imam al hakim ma ya rawaito shi fil mustadrak a cikin littafin shi al mustadrak min hadisi yunus daga hadisin yunus ibn abi ishaq da abu ishaq an yazid ibn abi maryam ko an burayd ibn abi maryam daga burayd abi maryam qala yace samitu Anas ibn Malik naji Anas dan Malik fa zakarahu sai ya faɗi hadisin wala alla ko wala alla yazida ko buraida tana yiwa buraid sami'ahu ya ji shi min al-Hasan daga Hasan thumma sami'ahu min Anas sannan kuma ya ji shi daga Anas fa haddatha bihi ala al-wajhaini sai ya bada labarin wannan hadisi akan fuska guda biyu na ganewa ko daga waɗannan fuskokin ya yi shiga Hassan kuma ya yi shiga Anas duk sai ya bada ta kowace hanya fa innahu qala domin cewa yi kuntu uzamilul hasana fi muhammadin yace na kasance ina cuɗanyan Hassan a wurin Muhammad malami ne daga cikin malamai فقال سيدي حدثنا انس بن مالك انس بن مالك امام الاباري قال يجي قال رسول الله من قال صلى الله عليه وسلم ياتي فذكره سيبدا حديثا ثم انه حدثه به انس sannan Anas ya baya labarin wannan hadisi farawahu anhu sai ya ruwaito shi kuma daga Anas kama taqaddama kuma yanda ya riga ya gabata lakin yabqa an yuqala malan yace sai dai ya rage a ce yahtamilu an yakuna hadha yana yiwa wannan ya kasance huwa haditha abi talha bi ainihi shine hadisin abu talha shi da kanshi arsalahu anas anhu anas ne risalin shi da gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganewa ko mai yiwa shi kanshi anas din ba hadisin shi bane shi ma hadisin baban shi ne shine Abu Talha Abu Talha shi Anas agola ne gare shi shi ke aure da mahaifiya Anas dan Malik to kaga kenan yana yiwa shi ma riwaya yayi daga wanda yake aure da mahaifiyar shi ko tunda shi Abu Talha da girman shi zamanin manzala shi kuma Anas yaro ne an manzo Allah ya rasu duka shekara 20 ba wani abu ko a ce 20 ke gare shi gaba daya shi kuma kaga ya auri mahaifiyar shi kenan kaga babba ne ba yaro bane ko ya ko da ya aure ta na san ya kwarari 35 zuwa 40 kuma ya wuce nan wa yadullu alai yana yin nuni akan shi ma rawahu isma'ilu min ishaq al-qadi hadisin da isma'ilu dan ishaqa al-qadi ya rawaito shi yace haddathana isma'ilu bin abi uwaisin Ismail da Abi Uwais ya bamu labari yace haddathana aki dan uwana ya bani labari an Sulaiman ibn Bilal daga Sulaiman dan Bilal an Ubaidillah ibn Umar daga Ubaidillah dan Umar an Thabit al-Bunani daga Thabit al-Bunani Thabit al-Bunani al-Majra Anas bin Tabi'i ne cikin tarihi wanda kunne ya girma kaka ana cewa yana cikin waɗanda suka zo nan Afirka. Kuma Afirka ma nan yankin namu, kuma yankin namu ma nan jihar tamu ta Maraɗi. Kuma jihar tamu ta Maraɗi ma da rumfa. A cikin hukunni ya girma kaka wanda wanda tabbas. Cikin labari, amma cikin karatu na tarihi shi ne ban ji an ce ya zo nan. To amma dai cikin kunne ya girma kaka an ce ya zo nan. almajirin Anas dan Malik da an ce yana cikin waliyan da suke kwance cikin ruwan nan Allahu alam sani na wurin Allah ba mamaki haka ne kuma ba mamaki ba haka bane saboda da yawa cikin bayan Allah sun zo sun zo kasashen mu kuma sun zo nan kusa da mu to ba mamaki tunda mu ba ba rubutu muke muna rikewa ba kuma ba mamaki wancan lokacin ana cikin maguzanci ba mamaki sani na wurin Allah amma dai cikin mutanen da a rubuce akwai suna wannan mutumin a cikin rubutun mutanen da suke nan kaje ka ɗibi tarihin mutanen da ake cewa waliye ne suna nan kwance wurin duk kabarbaran suna nan to akwai wannan mutumin ciki an zabitin albunani amma a cikin tarihin da muka karanta can ƙasar iraq can kabarin sheki a cikin tarihi haka yake wanda ni dai na karanta na sani to can kabarin sheki to kasan tarihi shi ma akwai ingantacce akwai wanda bai inganta ba wani lokaci kunne ya girma kaka ma yana iya rinjaye tarihin da aka rubuta Allah ya sa yana nan din Kala sai yace kala Anas ibn Malik Anas dan Malik yace Kala Abu Talha Abu Talha yace radiyallahu anhu to kaga kenan shi ma Anas hadisin nayi ba nayi bane na baban shi tunda yace Abu Talha muna fahimta ko kenan akwai kanshin gaskiyar da malam yace mai yawa shi ma Anas irsali ne yayi yawwa rawaitowa ya daga baban shi shi kuma baban shi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim yawman ya fito akan su wata rana ya rifuna albishra suna gane wato walwala fi wajihi a cikin fuskar shi walwala da cikakken farin ciki dama annabi kullun cikin farin ciki yake wa qalu sai suka ce inna na'rifu al'ana al-bishra lalle yau muna gane walwala da farin ciki fi wajhika a cikin fuskarka sallallahu alaihi wasallam tazakara haditha abi talha al-mutaqaddim sai bada hadisin abu talha wanda ya gabata wallahu alam sani na wurin Allah wa rawa ibn al-ashari ibn al-ashari ma yarwaytu min hadith al-hakim ibn atiya daga hadisin hakan ɗan atiyya an sabitin daga sabit an anasin daga anas ƙwala ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya duk wanda ya mani salati fi yaumin a cikin rana ɗaya alfa marratin shu'i dubu duk wanda ya mani salati a yini ɗaya so dubu awa ɗai ka yi salati dubu ko sai ya yaka nan sai ba ka da saurin baki ko kuma sai sai ya danganci wani irin salatin ne kake in gajere ne kake a nan da nan suke ko eh shi ana yi ana iya ana iya awa biyu ma ana yi ولم يموت mutum ba zai mutu ba hatta yara maq'adahu min aljanna har sai mutum ya ga matsugunnin shi a cikin aljanna to dai in kai rana ɗaya wata rana ka gwada kai salati dubu ga annabi cikin kwana sai an gwada ma gidanka cikin aljanna amma dai hadisi ne da'ifi ana yi yayi ba matsala tunda dama asalin salatin akwai shi ba shi kenan eh shi ne din tunda dama akwai asalin hadisin sai kai kuma Allah bai hana ka kai dubu ba manzo Allah bai hana ka salati dubu ba shi kenan ba sai kai in Allah ya ga dama kakkai dan a gwada ma din kai dan ka samu lada saboda ibada ce Allah ya ga dama ya gwada maka shi kenan sai ka waye gari ka zan cewa kai da aljanna ne قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي بابا عبد الله الحافظ المقدسي يتي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتكل لتاب اللي يربطها كان صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا أعرفه بن سمونا حديثي با إلا من حديث الحكم بن عطية sai daga hadisin hakam dan atiya qala daraqutni malam daraqutni yace haddatha an sabitin ahaditha la yutabawu alaiha alhakam da atiya din nan ya ba da labarin waɗansu hadisai daga sabit wanda ba a yi mashi mutaba a gare su ba muna ganewa ko mana ba a samu wani ya rawaito irin su ba wa qala al imam ahmad imam ahmad yace la ba'sa bihi haka da atiya din nan babu laifi ana iya karban hadisin shi illa anna aba dawud at-tayalisi sai dai babban malamin da ake ce ma Abu Dawud al-Tayalisi wannan wani Abu Dawud ne ba wancan ba wannan kayan wancan ne shi ma yana da gungume mai littafi da ake ce ma Musnad din kayan su Bukhari to sai dai shi rawa an haditha munkara ya rawaito hadisai munkarai da gare shi wa qala kuma yace rawa ya rawaito ko waruya an ya bin ma'in an rawaito daga yaya dan ma'in annahu qala yace huwa thiqatun yace shi wannan alhakam dan atiya din amintaccen malami ne to kenan kare hadisin yana iya tashi daga mi daga da'ifi ya koma hadisi mai kyau tunda imam Ahmad ya ce babu laifi kuma an rawaito daga yahaya dan ma'in ya ce thiqa ne kawai can aka rawaito cewa yana rawaito hadisan da ba a mai mutaba a gare su haka kenan sai a dage a zange salati dubu ko ba dan hadisin ba saboda kwadaitarwa hadisai sun kwadaitar da mun kai dai za a ma goma in kai bi nawa za a ma to kenan akwai kwadaitarwa kai da yawa wa qala jafar al-firyabi jafar al-firyabi yace haddathana abubakar bin abi shayba abubakar da abi shayba ya ba mu labari حدثنا الفضل بن دكين فضل بن دكين يبام الأباري حدثنا سلمة ابن وردان سلمة بن وردان يبام الأباري قال يتي سميت أنسا يقول ناجى أنس يناتي وارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا هو المنبر منبري فرقى درجة سيهو matakala ta farko faƙali sai ce amin zala ce amin sun martaka daraja sannan manzala ya ƙara hawan matakala ta biyu faƙali sai ce amin sun martaka a thalitha sannan manzala ya taka matakala ta uku faƙali ce amin sun mastawa sannan manzala ya daidaitai tsaya daidai nan fajalasa sai ya zamna faƙala ashabuhu sai sahabban shi suka ce ai nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya annabin Allah ai din nan tana daga cikin yawa adawatun nida'i abubuwan da ake kira da su kamar ya to ana cewa ai idan mutum yana kusa da kai sai ka ce ai kusa dab da kai ga yana jin ka sai ka ce aiwa ne in kuma yana nesa sai ka ce ya kaga ya kira ne kake yi don ya ji ka wane mu da hausa ba mu da ya ba mu da harafi na kira harafin kiran mu shine bakin mu wane kai ko ba gaba amma ya ku waɗanda ya ku ba harshen mu bane ba haushe ne da kokarin shi fassara ya din da hausa ba mu cewa ya ku ko ko muna cewa in ba dan qur'ani da hadisi da suka zo da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu ba muna yi da hausa ba mu da yawa ne ba ka taya kiran mutum ka ce yawa ne kai ba kai sai dai wani ka kira shi ko ga da Allah ku kira mana mutum su ma cewa suke kai ana magana ana magana malam malam ana ma ko ba haka bane babu ya to su larabawa nan kai din wani kai su sai su ce ya ko su ce a ko su ce ai muna ganewa ko ko ayyuha a sa ayyuha ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladhi nuzila alaihi dhikru muna bayyana ko usul laraba suna sa wannan mu ko ba mu da ita amma albarkacinsu ne muke cewa ya ku ai nabiyallahi ya annabin Allah alama ammanta akan menene kace amin wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani jibrilu malaika jibril yazo wuri na fa qala sai yace raghima anfumri'in raghima anfumri'in wato hancin wani mutum ya sha ƙasa nana gaba da shi ya sha ƙasa ke imri'in muzakkar ne na imra'a ko imra'a mace imri'in kuma namiji ne kullum ri'in minhum kullum ri'in bima kasabat ko kullu nafsin ne wancan to adraka abawai dukkan mutunan da ya tarda iyayen shi guda biyu alkibar girma ya tardo su awadu ma ko ɗayan su girma ya same su lam yadkhuluhu aljanna ban shigar da shi aljanna ba wa qulta amin ka ce amin nace amin wannan da mun yi shi baya wa raqiba anfum ri'in kuma hancin wani mutum ya sha ƙasa shi ma dai adraka ramadana ya iske watan ramadana balam yughfar lahu sai ba a yi mashi gafara ba Kulta amin ka ce amin ko kuma kultu amin sai na ce amin. Wa ragima an fumri'in dhukirtu indahu. Kuma hancin wani mutum shi ma ya sha ƙasa wanda aka faɗi sunana a wurin shi falam yusalli alaika ba bai salati gare ka ba. Wa kultu amin sai na ce amin. Wannan duk mun yi shi baya. Wa rawahu Abubakar Shafi. Abubakar Shafi ya rawaito shi. An Mu'adh bin Mu'adh daga Mu'adh dan Mu'adh. mutum ne ya yi da ya sami sunan shi kuma sunan shi ba sunan baban shi da ɗan da uban duk sunan su ma'azu haddazan alƙanabi ya ce ƙanabi ya ba mu labari haddazana salamatu bin wardan salama ɗan wardan ya ba mu labari ba zakarahu an samu wani wanda ɗan muhammadu sunan shi uban muhammadu sunan shi kakan muhammadu sunan shi kakan ɗan muhammadu sunan shi Muhammadu hudu a jere an samu suna da yawa cikin irin wannan wa salamatu hada salama din nan wanda ke cikin wannan isnadin na hadisi dan wardan layyinul hadith mai tafshin hadisi ne in ka ji an ce mai tafshin hadisi ne to hadisin shi ya kai inda ya kai wurin rauni qad tukullima fihi an yi magana a cikin shi game da kirkin shi ko kuma da rashin kirkin shi walaysa mimman yutrahu hadithuhu kuma baya daga cikin wanda ake yin watsi da hadisin shi wala siyama balle ma hadithun lahu shawahidu hadisin da yana da hadisan da suke mai shaida wa huwa ma'rufun min hadithi ghairihi sanannen hadisi ne ba daga hadisin shi ba daga hadisin wani shi muna ganewa ko to da hadisai da sun gabata waɗanda suke irin waɗannan ɗin ko da isnadin wannan bai inganta ba tun da su isnadin su ya inganta shi kenan wa min hadithi Anas aidan kuma daga hadisin Anas da hayyo ma rawahu akwai hadisin da ya rawaito shi Abu Ya'la al-Musili Abu Ya'la al-Musili dan Musil ne haddathana shubaba shubaba ya ba mu labari haddathana khalifa khalifa ya ba mu labari ibnu khayyab dan khayyab Khalifa dan Khayyat wani babban malami ne. Ya ce haddasana Zarru bin Hamza, Zar dan Hamza ya ba mu labari, an matar alwarraq daga matar alwarraq an qatadata daga qatada an anasin daga anas. An Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam daga manzala sallallahu Alaihi wasallama ƙala ya ce, Ma min abdaini mutahabbaini babu waɗansu bayi guda biyu masu ƙaunar junansu yastaqbilu ahaduhuma al-akhar ɗayan su ya gamu da ɗaya wa yusalliyani alayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma su gamu su yi salati ga nabi sallallahu alaihi wasallama illa lam yatafarraqa sai ya kasance ba su rabu da juna ba hatta tughfara lahumu dhunubuhuma sai an gafarta musu zunubansu ma taqaddama mina abinda ya gabata daga zunuban wa ma ta'akhkhara da abinda ya jinkiri mana da mutane guda biyu in suka gamu da juna aboki da aboki suna gamuwa suka haɗu kamar hadisi yana kwalitarwa cewa an haɗa a yi salati da annabi kahin ku rabu ku yi salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi kahin a rabu to sai Allah ya gafarta musu zunuban su gaba ɗaya kuma zunuban waɗanda suka wuce da kuma masu zuwa duka an yafe musu nan in an gaisa a yi salati bayan an gaisa ina kwana ina wuni da sauran duk an yi ƙara komi sai manzo Allah salati kayan ƙorafi sai ka ce kai a yi salati kai ma karo na biyu mun gama sai ka yi amma hadisi ne wanda bai inganta ba muna ganewa ko hadisi ne mai rauni sinadin shi mai rauni ne wa min hadisi anas aidan mala yace kuma daga hadisin anas da hayyau ma rawahu ibn abi asim hadisin da dan abu asim ya rawaito shi haddathana al-hasan ibn al-bazzar yace hasan dan bazzar ya bamu labari haddathana shubaba shubaba ya bamu labari haddathana al-mughira ibn muslim mughira dan muslim ya bamu labari an abi ishaqa daga abu ishaqa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu alayya ku yi mani salati fa inna salata alayya domin yin salati a gare ni kaffaratul lakum karkarewa zunubai ne gare ku wa man salla alayya sallallahu alayhi duk wanda ya mani salati to Allah zai mishi salati duk wanda ya manzo Allah salati wannan da ya gabata wannan ma yana ƙara kwadaitar da mu'in salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa min hadithi aidan kuma da yau daga hadisin shi ma rawa ibn shahin akwai hadisin da ibn shahin ya rawaito ya ce haddazara muhammad bin ahmad ibn al-bara muhammad ahmad ibn al-bara ba mu labari ya ce haddazara muhammad ibn abdul aziz ad-dainuri muhammad abdul aziz ad-dainuri ya ba mu labari haddazara qurratu ibn habib al-qushairi qurra dan habib ya ba mu labari al-qushairi haddazara hakim ibn atiyya haka mu dan atiya ya ba mu labari an sabitin daga sabit an anas ibn malik daga anas dan malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man salla alayya fi yawmin alf marra duk wanda ya mani salati a cikin yini so daya salati dubu lam yamut ba zai mutu ba hatta yara maqadahu min aljanna har sai ya ga mazaunin shi daga cikin aljanna wannan ya gabata wa sayati ya da hadisi da sannan wannan hadisin zai zuwa malam yace min tariqin bi tariqin akhar da wata hanya ta daban wadannan hadisai duka suna kwaraitar da mu yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin falala da daraja da za a samu kuma hadisai suna kwaraitar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da wato farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana murna yana jin daɗi ya ga wani abu na alkhairi ya shafi al'umma riba ku ga zuwan da mala'ika ya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hitawa yana farin ciki yana jin daɗi sabai suka ce yau ya rasulullah farin cikin yayi yawa walwalar ta yi yawa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh mala'ika ya zo wuri na gaya mana cewa duk wanda ya mana salati cikin al'umma ta daya ga abin da za a samu wurin Allah dama Allah ya ce harisun alaikum bilmuminina ra'ufur rahim Allah yana son mu dukkan abin da zai wahalar da manzo Allah ba ya san shi dukkan abin da zai kawo mana sauki manzo Allah yana so haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin mi Allah ta'ala ya riga ya koyar da shi ya so sauki cikin komi domin shi ka sha addini addinin sauki ne ba san tsanani cikin addinin musulunci sai hadisin Umar malam yace wa amma hadisu Umar ibn al-Khattab amma hadisu Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa qala isma'il ibn ishaqa to isma'il dan ishaqa ya bada labari yace haddathana abdullah bin maslama abdullah dan maslama ya ba mu labari haddathana salamatu bin wardan salama dan wardan ya ba mu labari qala yace samitu anas ibn malik na ji anas dan malik qala yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama man da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tabarrazu domin ya je ya kama ruwa ya biya bukatar shi babu magewaya ba magewa farkon zuwan sa annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina ba magewaya sai dai daji kowa ya shiga daji kawai kowa da kowa sau da yadda manzo Allah bai doki duniya wata tsaya ba ina ganewa ko manzo Allah bai bai da duniya komi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana falam yajid ahadan yatba'uhu sai manzo Allah bai samu kowa da za ya biyo bayan shi ba kama galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita biyan bukata akwai masu biye shi to bai samu wani wanda za ya bin bayan shi ba fa faziya Umar sai Umar ya firgita ya tashi da gaugawa fattabahu sai ya bi shi da ya gaba wanda ya bi shi ko kuma tana yiwa Anas ya hango shi kuma babu kowa bayan shi abin nan Umar ya ga ba kowa bayan shi shikenan sai ya bi bayan shi bi matharatin da buta ai idawa buta ko ƙwarya sai a sayi na Umar ibu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da buta da ruwa wa wajadahu yani idawa ita ake ce buta ko ƙwarya da ruwa wa wajadahu sallallahu alaihi wasallam ko da yaje sai iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sajidan manzo Allah ya yi sujada kenan ya ma ƙara biyan bukatar shi fi sharbatin a cikin wani wuri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada fatanaha umar sai sai na umar ya dan ja daga baya haka fajalasa warahu sai zamna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta rafa rasa wa sai da dago kanshi fa qala sai yace ahsanta ya umar yace ka kyauta ya kai umar hina wajadtani sajidan yayin da ka same ni ina cikin sujada fatana haita anni sai ka dan ja baya da gare ni baka yi kusa da ni ba inna jibrila atani jibrila yazo mana faqar sai ce man salla alayka wahidatan duk wanda ya maka salati dai sallallahu alaihi ashran Allah zai mai salati goma wa rafahu ashara darajatin kuma Allah zai daga mashi darajoji guda goma farin ciki ne yasa na faɗi ne sujada daji saboda jin dadin al'umma za su samu wannan lada mai yawa wurin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yayi sujada manzon Allah yana son dukkan abin da za mu karuwa da shi dukkan abin da zai zama alkhairi gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi wa hadha alhadith malai ce wannan hadisin yahtamilu yana yiwa yana iya daukan an ya kuna fi musnadi anas ya kasance a cikin musnad na anas mana hadisan da anas ya rawaito shine musnad hadisan anas waɗanda aka rawaito da gare shi shi kuma ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to shi ake ce mami wa musnad wa an ya kuna fi musnadi umara kuma yana yiwa ya kasance a cikin musnad na sayyidina umar رضي الله تعالى عنه amma malam yace wajaluhu fi musnad umara sanya shi a cikin musnad na umar azhar ya fi bayyana ne wajahili saboda fuska guda biyu kado ma ɗaya daga cikin su anna siyaqahu lalle tafiya hadisin ya dullu yana nuni ala anna anasan akan cewa lalle anas lam yahdur al-qissa bai halarci wannan kissan ba ba gaban shi akai ba wa annal ladhi hadaraha umar cewa wanda ya halarci ta shine wa shine umar ko ba haka ba saboda an ce ba wanda ya bi bayan manzo Allah sai umar ko kenan waye ga labarin umar ya ga labarin tana yiwa ya ga ma anas shi kuma anas ya ga mutane yawwa wasani fuska ta biyu annal qadiya isma'ila lalle alqali isma'ila qala yace haddathana yaqub bin humayd yace yaqub dan humayd ya bamu labari haddathani anas bin iyad yace anas dan iyad ya bamu labari ba dan malik ba an salamata bin wardan daga salma dan wardan haddathani malik ibn anas yace malik dan aus kai ko haddathani malik ibn aus malik dan aus ya babu labari ibn al-hadathan dan hadathan an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu qal kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tabarrazu domin ya biya bukata at-tabarruz shine biyan bukata al-baraz kuma shine abin da zaka fitar da shi bayan gari yake ce ma al-baraz Kuna ganewa ko? Shi ne sunan shi asli, alga'ib ba sunan shi ba ne, alga'ib majazi ne, amma dai daga baya sunan ya bi shi, amma alga'ib ana nufin wurin da ya ɗago daga ƙasa kawai, wurin da ya ɗago daga ƙasa ana ce mai alga'ib, ba sai bayan gari ba, ƙarshe ma bayan gari, ai kaga ga fili mutane suke yi shi ko? a da da da larabawa su da magewaya kawai ga to in kai ba tasowa yake haka ba ko ba tasowa yake ba yasa sai aka sanya mai alqab amma sunan shi albaraz ya tabarrazu ya tafi ya biya bukata yace fattabatuhu sai na bi shi inji Umar dan Khattab bi idawatin mimma inda buta ta ruwa ko kuma abin nan ƙwarya ta ruwa wajadtuhu sajidan sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana sujada fi shar fi sharabatin a cikin wani dan wuri wanda yake kamar rami haka kamar abin nan korama haka ko tabki wanda ya bushe ba ruwa ciki fa kana haitu anu sai na ja baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faraga lokacin da manzo Allah ya kare rafa raso sai manzo Allah ya dauko kukan shi sama wa qala sai ce ahsanta ya Umar ka kyauta ya kai Umar ina tana haita anni saboda kai nesa da ni inna jibrila ko inna jibra'ila lalle malaika jibra'ila ana cewa jibra'ila ana cewa jibrila kuma ana cewa jibra'ila ba tare da jibra din ba ma jibra'ila ana cewa jibrila ana cewa jabrila ana cewa jubrila wajen hawa hawa hawa tara ke gare wannan sunan kana so ka ce jibra'ila in kana so ka ce jibra'ila in kana so ka ce jibrila in kana so ka ce jabrila in kana so ka ce jubrila duka duk sunayen shi ne duk ya zo da waɗannan sigogin atani ya zo wuri na faƙala sai ce man salla alaika salatan duk wanda ya maka salati daya sallallahu alaihi ashran Allah zai mai zai mai salati goma wa rafahu ashra darajatin kuma Allah subhanahu wataala zai daga mai darajoji goma in kila mala yace to idan aka ce fa hadal hadithu athani wannan hadisin na biyu illatul hadith al-awwal shine illan hadisi na farko li'anna salamata ibn wardana saboda salama dan wardan akhbara ya bada labari annahu sami'ahu min Anas bin Malik cewa lalle ya ji shi daga Anas dan Malik daga Malik ibn Aus ibn al-Hadathan ina sai a ce laysa bi illatin lahu ai ba illa bace wannan me yasa faqad sami'ahu Salama lalle Salama ya ji shi ibn Wardana dan Wardana minhu ma daga gare su su biyu ba shikenan ba ya ji ga wannan ya ji ga wannan kuna fahimta ko to bari mu tsaya haka nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa mu gyara na'am na'am ya ce wai ya je ko ya halitta mutum ya je wurin malamin da ba malamin sunna ba wai kuma malam boka kamar dan tsubu ka nemi magani wurin shi ya je to wurin wani ya bashi amma sai ya baya wurdi ya ce wurdin na sunna ne to sai ya bincika ya ji inda ya ce mai na sunna ne ya ce bai na sunna ne ba sai ya ta yi ba in kuma ba na sunna ba ne sai ya baya na sunna ya koma ya ce ya bincika ba na sunna ba ne Allah ya samu dace. Nam? Allah ya mana bukatu gaba da. Wani wanda aka mahaihuwa yana bara addu'a abinda aka samu Allah ya sa albarka. Ko kuma wanda matar shi tana nan likita an kai ta asibiti wurin haihuwa. Tana nan ma. Tana bara addu'a Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya sa ta sauka da gaugawa Allah ya sauƙaƙa mata haihuwa. Allah ya kare ta ya tsare ya ɗauke mata duk wahalhalun da ake samu na haihuwa. Allah ya sauke ta lami lafiya ba tare da an fasa ta ba. Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka biya mana duk bukatun mu na alkhairi wannan sanyi da ya kunno kai Allah ta'ala alkhairin da yake tare da shi Allah ka ba mu shirin da yake tare da shi kuma Allah ka kare mu daga gare shi ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu aiki da kasuwa masu albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu marigaya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka mu da su gidan aljanna Allah ka taimaki shugabanninmu ne da suke ya Allah ka taimake su da yan adalci ya Allah ka kare su daga sharri da makirci da kaidin masu yin shi ya Allah Allah ka zaunar da mu da su gaba da lafiya ya Allah Allah ka taimaki jami'an tsaron mu ya Allah ka ba su cin nasara akan yan ta'adda da yan bindiga da barayin gida da na daji ya Allah Allah ka ɗaukaka su a kansu ya Allah, ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah, kaskantar da Yahudawa ya Allah, Allah ka wulakanta su ya Allah, Allah ka kaskanta su ya Allah, Allah ka talauta su ya Allah, Allah ka karya su ya Allah, Allah ka watsa su ya Allah, Allah ka tarwatsa su ya Allah, Allah ka kore su daga inda suke ya Allah, Allah ka barbari suna cutar da ‘yan uwanmu a Falastina ya Allah, Allah ka ji roƙonmu, Allah ka amsa mana, Allahumma salli ala Muhammad. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين